الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya da kuma yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta asabar a lissafin da ke hannuna shine ɗaya ga watan juma'a da al'akhira a shekara ta 1436 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina kuma shine 21 ga watan uku a shekara ta 2015 na lissafin miladiya yau za mu tashi darasinmu na 200 a littafin alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan na malam ibn taimiyya kuma mun ɗauki darussa kimanin uku ko hudu ko uku a cikin ta'alikin malam salih ali sheikh kimanin sati uku za mu ce yau ne za mu dawo cikin littafin malam ibn taimiyya bayan gama waɗancan ƙarin bayanai da malam ya mana allah saka masa da alheri wannan komawa tana buƙatar mu ɗan tunawa kanmu inda muka tsaya din ko kafin wannan inda zamu tashi dama shine wa yadhunnu man yadhunnu minhum anna Allah azza wa jalla idha a'ta 'abdan kharqa 'adatin lam yuhasibhu ala dhalik nan ne ko to kafin nan din sai mun koma shafi na 173 ko daga 74 ma 72 zancen yafi miƙewa kasan can wannan shafi na 172 yana magana akan cewa waɗannan abubuwan mamaki dukkan wanda Allah subhanahu ko kuma duk abin da Allah subhanahu ta'ala yake baiwa bawansa na irin waɗannan al'amura al'amuran mamaki ake nufi kharqa adatin idan ya nemi taimakon Allah da su akan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi kuma yake kusantar da shi zuwa ga Allah ya kuma ɗaukaka masa daraja a kuma Allah subhanahu wa ta'ala ko? Na'am, wa ya'muruhu Allah bihi wa rasuluhu da kuma abin da Allah maɗauki umarni da shi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. To, duk mutumin da ya amfani da waɗannan abubuwan mamakin da Allah ke bashi ta irin wannan hanyar alheri ɗin, to, izdada bi zalika rif'atan wa qurban ilallah zai samu ƙarin kusanci da kuma wato ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. kuma sannan wa qurban ila Allah wa rasulihi zai samu kusanci zuwa ga Allah da kusanci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din yazo da shi kuma sannan darajar za ta daukaka idan kuwa ya amfani da waɗannan abubuwa din akan abin da Allah ya hana shi ai muna bin ma inda nake karanta ko Hausar ne saboda na san mun riga mun yi Hausan kawai nake faɗi idan ya amfani da waɗannan abubuwan mamaki da suka gudana a hannunsa ta hanyar abin da Allah ya hana hanyar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kamar ya auka ya rika shirka bayan kawai dan ya ga yana da wasu abubuwan mamaki a hannunsa wa zulmi da zalunci da alfasha to wannan ya cancanci zargi da ukuba daga Allah subhanahu wataala in Allah bai riske shi da tuba ba da kuma ko ya zama yana da wasu kyawawan ayyuka da za su shafe abin da ya a baya din su ne hasanatin mahiya to in ba haka ba kuwa to ya zai zama kamar irin kwatankwacin mutane irin nasa waɗanda suke masu zunubi sai da Allah ya da su in suka mutu akan wannan yanayi in ba shirkar bace in Allah ya so ya gafarta musu in ko shirka ce to ba zancen gafara shine sai ce wali hadha kathiran ma yu'aqabu ashabul khawariq taratan bisalbiha shi yasa sau da yawa ake yi wa waɗanda suke da irin waɗannan abubuwan mamaki kullum dai kun san me ake ne da wannan abubuwan mamaki in ba sai mun ta nanatawa ba inda dai mun karanta sau da a littafin wanda za a ce karama idan mutumin kirki ne za a ce harka ce ta shaidanu idan ba mutumin kirki ba ne to duka dai sunansu abubuwan mamaki to shine sai ke cewa kathiran ma yu'aqabu ashabul khawariq da yawa irin waɗannan abubuwa din masu su Allah kan jarrabe su aka yi musu uquba taratan wani lokacin bisalbiha a kwace abin da aka ba su din abin da suke da shi na damar yin wani abun mamaki ko Allah ne ya gudanar da wani abin mamaki ta hannunsu Allah na iya kwacewa kama yu'zalul maliku kamar yadda ake cire sarki daga sarauta ko yana da ransa a ce an masa murabus ana yin wannan ko a daga mulkinsa ko a cire wa malami iliminsa saboda ya shiga saban Allah sai ya manta duk abin da ya sani kusan saban Allah yana daga cikin sharrinsa yana hana wa mutum ilimi yana karantawa ba zai fahimta ba yana karantawa baya riƙewa saboda saban Allah sai ya zama cewa kullum yana manta abin da ya sani har ya zama cewa ba shi da shi kun ga an kwace ilimin domin bai yi amfani da shi ba to haka nan yace wani lokacin kuma sai a jarrabe shi bi salbi tatawu'at da kwace nafilfili a hana shi nafila ba a hana shi ba ma'ana a sa shi dan ya rinjaye shi shi da kansa ya daina shi ake nufi a wannan ku ai masifa ce idan yana gada saboda da'a ga Allah har ya kai Allah ya yarda da shi ya karbe shi a matsayin mutumin kirki waliyi kuma har ana samun karama ta hannunsa to sai ya koma saban Allah to Allah sai ya kwace wannan da'ar da yake masa har ta bashi damar zama waliyi sai ya zama ya koma wato baya baya na filfili shikenan kuma sai a fada ma cikin zunubai Allah kiyaye don haka sai ya zama fa yanqulu min alwilayati alkhassa ila al'amma sai tashi daga wilaya ke bantacciya an yi masa demotion daga waliyi ya dawo ordinary mumini ko yawwa yadda sauran mumini suke wanda ba waliyan Allah ba sai ya dawo irin wannan saboda bai yi amfani da abin da aka bashi ba wani lokaci kuma har ma zai iya samun inhitati mummuna har ya sauko ƙasa zuwa darajar fasiki ya koma darajar fasikai wani lokacin ma kai ana samun ma ya yi riddama daga musulunci duk ana samu kun ga ana tawa daga sama sama aka yi ƙasa kuma shi kenan an faɗa rami musulunci ma an bashi ana samun wani abin da yawa da yawa musamman a da lokacin da ake samun irin waɗannan al'amura ɗin sai ce wa haza ya kunu fi man lahu khawariqu shaytaniyya wannan kaga mutum har ya zo ya yi ridda to dama abubuwan da suke gudana a hannunsa na abun mamakin galibi dama ba na karamar Allah ɗin bace dama ana ganin abun mamaki ne amma ta hanyar shaidanu ne da aljanu yake yi yace da yawa domin ko da yawa daga cikin waɗannan su ne masu ridda su ma bar musulunci da yawa kuma daga cikin su a bai san cewa wato ta hanyar shaidan din ce wannan abin da ke zuwa masa na abin mamakin ba kai yana ma tsammanin cewa karama ce ta waliyan Allah kamar yadda Allah ya saba yi wa waliyansa karama to sai mu tashi mu koma shafin 178 sai ce wa yadhunnu man yadhunnu kun ga yanzu ai zamu fahimci zancen ko yawa to sai ya tsammaci karama ce ta waliyai alhali ta shaidanu ce wa yadhunnu man yadhunnu minhum daga cikin su mai zato ya zaci أن الله عز وجل شواوي ألا مدوككي إذا أعطى عبدا خرق عادة إذن يبي وباوة وانا أبو دكي سابا مع الآدة تويشيكي نن لم يحاسبه على ذلك بزي مسا حسابي أكن ونن با wasu haka ke tsammani in an ce wa mutum wali ne to shi kenan don Allah ya bashi wani abu ko kuma ya kai matsayin yana dai wani abun mamaki sai tsammanin Allah ba zai jarrabe shi akan wannan ba nan hisabi ba ana nufin na lahira ba in kun fahimci wannan zancen da muka ɗauko su yakin sa hisabin duniya ne ma'ana saboda baya aiki yadda ya kamata sai Allah ya sako da darajarsa tun yana yin abun daga daga mai kirki ana rage masa ayyukan kirkin ya koma baya na filfili sai koma saban Allah sai a koma darajar fasikanci shikenan kuma sai ya koma ma mutumin da yake ya ridda daga addini kaga wannan ai an jarrabe shi an masa irin hisabi anan to wasu suna tsammanin in an ba wa mutum irin wannan abin mamakin wai ba za a jarrabe shi ba to dama waye ba mutum ai ba shi ba kansa ba Allah ne to wanda ya ba kan kai kuma ka saba da shi ko raba gari da ka ga kenan babu mamaki idan ya maka hisabi ya maka uquba gurgudan abin da ka aikata sai ce kaman yadhunnu anna Allah idza a'ata abdan mulkan wa malan wa tasarrufan lam yuhasibhu alayhi hakanan kamar yadda wasu suke ganin suke zaton idan Allah ya baiwa wani bawansa mulki ya ba shi sarauta ko ya ba shi dai shugabancin mutane ko ta hanyar zaɓe ko ta hanyar dai gado da makamancin dai irin wannan yadda ake yi ko Allah ya ba shi wata dukiya ko ya ba shi tasarrufi yana da damar yin wani abu da ba a saba yi ba misali to sai ya tsammaci cewa shikenan shi fa Allah ba zai jarrabe shi ba sai kaga an shiga kafafa yana jiji da kai yana alfahari da wannan abin da Allah ya bashi sai tsammanin ma kawai shi tunda fa ya samu wannan abun wani ma ya dauka alama ce ta Allah yana son sa kun fahimci wannan zancen wannan wani tambayi na so in yana cikin abin da mutane suke yi musamman yanzu a harkokin siyasa da zaɓe a za ka ga da irinsa da zaɓen ma da kuma mulkin gado duk ana samun wannan idan wani ya samu mulki wasu suka rasa galibi za ka ji a bakin mutane allah ya baiwa wanda ya so wannan haka ne ko ba kuskure ba ne ƙulillahumma malikal mulki mene tu'til mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda ka so to ga wanda ka so inda me ake nufi da wanda ka so galibin mutane mu yanzu in aka ce wani wani shi ya samu sai a dauka samun da yayi dan Allah yana son sa ne ba ana fassara abin da cewa Allah ya ba wa wanda ya ga dama bane to ayar abin da Allah ke faɗa shine Allah ya baiwa wanda ya ga dama mulki shine abin da Allah ke faɗi tu'til mulka man tasha'u baya nufin wanda aka biyo din Allah yana son sa kasancewar Allah yana son sa ko baya son sa yana koma ne zuwa ga waye shi me yake aikatawa tsakaninsa da ubangiji don haka mu muna da wannan fassara a Hausance sau da yawa sai ga ko su yan siyasa suna alfahari to tunda wane bashi ai shi Allah yake so a'a ba haka bane Allah zai iya son sa in mutumin kirki ne kuma zai iya zama Allah baya son sa amma ya bashi mulki dan hakan Allah ya so ma'ana dan hakan Allah ya ga dama shine ma'anan so anan da Allah ku bambance wannan da wannan inda kun fahimci Hausa ta yawwa um, domin kuwa Allah subhanahu wata'ala yakan ba da mulki ga wanda bai dace ba a hana wanda ya dace akan yi wannan ba dan komai ba ko saboda Allah subhanahu wata'ala ya jarrabi shi wannan wanda ya dace din saboda yayi wani abu na saban Allah ba daidai yake ba alakarsa da Allah sai Allah jarrabe shi ba wani wanda ba bai dace ba to wannan wanda aka ba bai dace din ba ba Allah ya bashi ne dan shi yana son wannan wanda bai dace ba a'a ya bashi dan yayi wannan ukuba kun fahimci wannan abun ana yin wannan Allah subhanahu wataala yakan yi don haka fassarar wannan aya da shine Allah yana ba da mulki ga wanda ya ga dama mun gane mu bambanta shi da so so na yarda to ba shi ake nufi ba mashi'a ce mahda ko iradar Allah kauniya Allah sa kun fahimci wannan wa minhum man yasta'inu bil khawariq ala umurin mubahatin la ma'murin biha wa la manhiyin anha daga cikin mutane akwai wanda a yake amfani da waɗannan abubuwan mamaki dan Allah ya bashi akan samu wani abu a hannunsa na mamaki ai kun san ya lissafa mana wannan misalai da yawa a baya in dai Allah ya sa mai karanta littafin nan ko wanda ake karanta littafin nan tare da shi kullum yana rike da abin da aka karanta a baya to zai ga magana ibn taymiya tana nan akan abin da ya riga ya gaya maka ne akwai abubuwan mamaki da kan auku a hannun mutane to waɗannan abun in wasu suna amfani da su ala umurin mubaha ta bangaren abubuwan da suka halatta ba wanda suke ba wanda suke na saban Allah ba abin da yake ya halatta la ma'murin biha ba abubuwan da aka yi umarni da su ba ballantana su zama wajibi wala manhiyun aha anha ba kuma abubuwan da aka haramta balantana su zama haramun mubahi in an ce mubahi shine abin da yin sa ba lada barin sa ba lada mun gane kamar da malamai suke bashi irin wannan fasara din ta bangaren hukunci to sai sai fa hadha yakunu min umumil awliya'i to irin wannan zai iya zama cikin umumin waliyan Allah ga magarin waliyan Allah wa hum al abrar sune mutanen kirki ashabul yamini kenan almuqtasiduna madaidaita waɗanda suke matsakaita wa amma sabiquna amma waɗanda suke marigaya kun san ya raba mana wannan abun zuwa gida uku ko a yadda muka karanta gurgudan suratu fatir ayan ta suratu fatir ko to wannan shine ne yake tuno mana domin waliyan Allah a ciki guda biyu ne sauran manatun da ya ce آه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله تكون أنسى متون أكو sannan muka bada muka gadar da littafin mu ga wasu daga cikin wanda muka zaba daga bayin mu a cikin su akwai wanda ya zalunci kansa wannan shine mumini ordinary mai sabo mun gane bai kai shirka ba yau to ana samun kenan ashe mumini wanda yake koda yana zaluntar kansa yana ayyukan da basu dace ba Allah yana bashi Qur'ani mun gane yau to sannan kuma wa minhum muqtasidun akwai wanda suke matsakaita masu daidaitawa sun fita daga aikata haram ba sa saba wa Allah amma kuma darajar su ta nafilfili bata kai waɗanda za su zo nan gaba ba sukan yi nafilfili amma ba su kai manya-manyan masu nafilfili ba amma kuma sun bar saban Allah mun fahimci wannan to na uku kuma su ne as-sabiquna ko to wannan su ne manya-manyan waliyai su ne al-muqarrabuna wanda Allah ya kusantar waɗanda sun riga sauran suna aikata nafilfili cikakku sannan kuma sun nisanci zunubi kwata-kwata a kaga suna da bambanci to su ne abin da yake nufi to sai ce waɗannan su ne al'abrar al-muqtasidun na tsakiya ɗin nan na farkon zalimu li nafsi ba cikin waliyai alwilaya al-khassa sai dai zama yana da alwalaya al'amma kamar da kowane mumini yake amma alwalaya al-khassa babu saboda yana auka cikin zunubai amma waɗannan guda biyu al-muqtasiduna da kuma as-sabiquna su ne waliyai su kuma dama daraja daraja haka walittaka take kamar da annabci shi ma daraja daraja ne sai dai kuma annabci ba a samunsa ta hanyar aiki zaɓe ne daga Allah shi ko walittaka ta hanyar aiki ne gwargwadon ibadar ka ga Allah da ikhlasi da alaka mai kyau da Allah sai Allah subhanahu ta'ala ya zaɓe ka ya saka cikin waliyansa to sai yake cewa wanda suke irin waɗannan wa amma sabiqunal muqarrabuna fa a'la min ha'ula'i to su ne sama da waɗannan kama annal abdar rasula kamar yadda bawan da yake manzo ne ma'ana manzon da yake bawa a'la min annabiyil malik ya fi annabin da yake mai sarauta ko wannan mun san shi daga hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mun sha fadarsa lokacin da za a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai zabe shi a matsayin annabi ya aiko mala'ika jibril ya tambaye shi a wannan matsayi yake so ya zo duniya a ya zo a matsayin wannan manzo na Allah ya fi so a bar shi a matsayin bawa ne manzo shine abdar rasula ko ko ya fi so ya zo a matsayin malikan nabiyan ko nabiyan malikan ya zama annabi ne kuma mai sarauta kamar annabi Sulaiman da annabi Dawud sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shi ya fi son a bar shi a matsayin abdan rasula ma'ana bawa ne shi manzo ne to bawa manzo ya fi nabiyan malikan daraja da ɗaukaka mun gane wannan kamar yadda a cikin waliyai al-sabiquna al-muqarrabuna sune a'la darajatan min al-muqtasidina ashabul yamin shike ne abin da ke so mu gane to sannan sai ce walamma kanatil khawariqu yayin da wannan abubuwan mamaki din كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل sau da yawa sukan rage ko darajar mutum takan ragu saboda ita ma'ana darajar da mutum yake da ita takan rage idan Allah ya jarrabe shi da waɗannan abubuwan ma'ana kun ganin ba karama yace ba alkhawariqu yace umuman yawwa za ta iya zama karama za ta iya zama ba karama ba wani an masa haka karamata ne wani kuma an masa kawai shaitaniya ce ta ibtila'i to ana samun waɗannan abubuwa darajar mutum kan ragu ta hanyar su to tunda abun haka ne kana kathirun minas salihina shi yasa da yawa daga cikin salihan bayi a ya tubu min misli dalika idan irin ya ga irin waɗannan abubuwan sun auku ba nan da nan suke murna ba sukan tuba ma su ce la'alla wani zunubi ne Allah ya jarrabe su da wannan abun don ya ga za su daidaita ko ba za su daidaita ba ƙila wani laifi suka yi sai ma ya tuba kun ji manyan bayan Allah kenan wani idan ya ga wannan shi kenan ya samu abun alfahari cewa yau an ga wani abun mamaki a hannunsa an ga ruwa na diga har wasu sun yi alwala misali inda irin wannan ce ko a ga ana gobara ya fito a hankalinsa ba cikin natsuwa ya taka ba abin da ya kona shi sai a ce a kaga wannan ai waliyi ne babba to wani in ya ga wannan ma komawa yake ya tuba zuwa ga Allah ya ce yana tsoron ko jarabawa sai Allah ke jaraba shi shi ne abin da malam ke nufi anan wa yastaghfiru Allah ta'ala ya nemi gafarar Allah kama ya tubu min zunubi irin yadda dai idan da zunubi yayi zai je ya tuba ka zina was sariqa kamar yadda mai zina zai zai tuba haka mai sata ma zai tuba shi ma haka zai je ya tuba wa ta'ribu ala ba'dihim haka ne ko wa irin waɗannan abubuwan mamakin sukan bijiro akan wasu daga cikinsu fa yas'alullaha zawalaha sai ma ya roki Allah ce ya Allah dauke min wannan abu ina tsoron ibtila'i ya Allah ka cire min wannan bala'i sai dauke shi a matsayin bala'i ba zai dauke shi a matsayin karamar ba ma Allah sa muna ganewa sai ce wa kulluhum yace irin waɗannan mutanen ma dukkanin su salihan kenan fa ya'muru al-murida salika yana umarnin ɗalibinsa wannan istilahi ne na sufaye ana cewa muridi as-salik wanda ya shiga hanya yanzu ya shiga za a nuna masa hanyar zuwa gun Allah istilahi ne haka suke amfani da shi yau ce to salihan irin waɗannan daga cikin manyan malaman da can wanda da ake ce musu sufayen daɗin misali sukan umarci muridansu in sun ga irin wannan abun Allah ya kifa inda ha cewa kai dan kun ga wannan abun ya fito daga gare ni kar ku tsaya kan wannan kar ku dauke ni wani abu kun ga mutumin kirki kenan inda mutumin banza ne me zai yace a dama mu ai kun san lamarin mu irin haka yake suna so a girmama su to wannan jarabawa ce Allah ya jarabe shi su kuma mutanen kirkin in suka ga wannan abun ma na mamakin ya zo sai su ga wa ɗaliban su kar in ji kun ga kowa kuma kar ku ɗauki wannan a matsayin wani abu har ku je ku ce za a sa wannan a cikin wasu abubuwan da za a bada labari a kaina nan gaba ko na mutu ba ruwanku sai hana su shine almurida salika Allah ya kifa indaha wala yaj'alaha himmatahu kar ka sanya wannan abun himmarka abin da ka damu da shi har kai fatan kai ma wata ran ka samu irin sa ba ruwanka da shi kyale shi wala yatabajjahu biha ba zai rika kafafa da shi ba shine yatabajja at-tabajjuhu shine ka rika alfahari da wani abu kana jiji da kai cewa ai mu gashi da ma mu masu yin kaza ne ai mu dama a ja da mu kaga mutum ya fara irin wannan ce to ka san ba lamari ne na Allah ba akwai riya a ciki akwai kuma neman girman mutane dan su girmama shi ko neman duniya ma'a dhannihim annaha karamat tare da zatan su cewa karamat ce kun ga kun abin ya bayyana yanzu tare da zatan su cewa karamat ce idan abin ya fara faruwa sai ce kai ina tsoron Allah ne yake so ya jarrabe ni da wata musifa ni dai ina tsoro sai a kama sai a je a tuba ya Allah in wani laifi ne ya Allah ka gafarta mini ka yafe mini in ɗalibansa sun gani sai ce kul kada ku bada labari ba ruwanku kuma kar ma ku ɗauki wannan a matsayin wani abu mai muhimmancin da za ku ɗauka kuna bada labarinsa har a je a ce kaza a ce kaza ko a ce kuma kuna fatan nan gaba ku zama irin wani ko a ce shi ɗin ya rika alfahari yana kafafa da wannan abun tare da cewa yana zaton kwarai karamar ce Allah yake masa ba jarabawar ba mun fahimci abu saboda mutumin kirki ne shi ba wannan ce a gabansa ba sai ce to fa kaifa to yaya abin zai zama idan kanat bil haqiqati inda haƙiƙanin lamari wannan lamarin ya zo ne mina shayatin daga shaidanu ne daga aljanu ne ma'ana in salihin mutum wanda ya cancanci ya zama dama waliyin ne ya ga irin wannan abin mamakin ya bayyana gare shi ya tsorata ya koma ya tuba ga Allah kuma baya alfahari da wannan abu da ya zo to me za ka ce dangane da inda daga shaidanu ne mun gane kamar ya ce ballantana wanda dama can abin nasa na shaidanu ne to ya kaga shi nasa alfahari zai yi da kuma ya rika ziga kansa saboda shaidanu ne suka go to goyi in biha dan su batar da shi da waɗannan abubuwa din to nan ibnu taymiya zai lissafo mana wasu abubuwa da na taba gaya mana yana ba da labarinsu wato kamar ka ce personal experience na ibn timiya ne abubuwa da suka shafe shi shi ko ya gansu da idansa ya san mutanen da abin ya same su gashi zai lissafo mana wasu abubuwa kuma shi kun san ya fara abu ba kaɗan yake ba kawai dan ba da misali ya wuce ya ba da misalai ga su da yawa sai ya ce fa inni a arifu ni na san man tukhatibuhu annabatatu akwai wanda in yana tafiya tsirai ne suke masa magana tsirai haka na gona la ilaha illallah yana tafiya haka a gona sai shinkafa ta ne masa magana gero da dawa suna masa magana akal makallahu a dawo lafiya misali in- ibn jami'a ce ya san wannan mutumin mai irin wannan abun shi ya sani Mm. bima fi aminal manafi'i suna ba shi labarin abin da ke cikinsu na amfani dawa ta ce amfani na kaza da kaza da kaza goba ta ce aikun ina da zaƙi misali nake ba ba wai hakan ake ba ina nufin kamar waɗannan da yana ba ta tsirai kowace ta rika cewa wannan mutumin ni fa ina da kaza ina da amfani gu kaza ana amfani da ni wajen maganin kaza kawai ta- sai ka ji ta yi magana ba zan ce ta buɗe baki ba sai a ji ta yi magana tana magana da wannan mutumin sai ce wa inna ma yi khatibuhu shaitanu nan kuwa shaidan ne yake masa magana ba wata dawa da gero da goba ba ruwansu ba su yi magana ba shaidan ne yake so ya batar da shi kun fahimci wannan abu shi kuma idan ya ji wannan inda mutumin kirki ne mai zai sai irin wancan abin da aka faɗa nan nan da nan sai je ta nafilfili ya roki Allah ya Allah karka jarabe ni saboda musifa wannan abin ina tsoron sa to in ko ba mutumin kirki bane ai shikenan inda zamani yanzu ne ma da ake bidiyo sai ce a dauka a shikenan sai a yada a YouTube mutane su ta gani ce a a kun ga karamarwa ne hmm? kamar wani da ake nana ta yawo da shi yana ta yawo a sama ko gan shi ba yana zaune haka ga kasan nan ana kallo shi kuma yana zaune yana ta wani sumbatun su irin na- na matsafa yana nan a youtube kwanan nan naga wasu na yaka alhamdulillah ma ba ku san zancen ba eh. ya ce wa inna ma yukhatibuhu ash-shaytanu alladhi dakhala fiha yawwa ashe shaydan ne aljani ne ya shiga jikin waɗannan tsirran sai rika magana sai aji daga wurin wannan tsirran ne suke magana da wannan mutumi wa a'rifu ɗaya kenan ko ga na biyu yace wa a'rifu man yukhatibuhum alhajaru wash-shajaru ni na san wani wanda da duwatsu da- da kuma abin nan eh, abin nan bishiyoyi su ne masa magana dutse ya masa magana bishiya ta yi masu magana yace na san waɗannan irin mutane wa taqulu har suna ce da shi hani allaka ya waliyallah congratulations waliyin Allah shine ma'ana hani allaka mm mune ma munna ya waliyin Allah mune maka munna to in wannan mutumin bari ku ji fa yaqra'u ayatul kursi sai ya tsaya nan da nan ya karanta ayatul kursi a wurin fa yadhhabu zalika sai abun ya sai ya ga abun ya tafi yana karanta ayatul kursi alamar su malaman kirkin abin da suke shine in sun ga irin wannan sai su karanta ayatul kursi suna karantawa in dai shaidan ne to zai tafi in ko walittakan ce ta Allah to abin ba zai tafi ba mun fahimci wannan abin yawa to yana karanta ayatul kursi sai abin ya tafi sai kaga dutsen bai maganar ba bishiyar ba ce maganar ba ashe kenan menene shedan ne ya shiga dutsen ko ya shiga bishiyar yayi magana ta hanyar sa yace wa a'rifu na uku kenan na kuma san man yaqsidu sayda ta'if akwai wanda a tsairi kai zai je farautar tsuntsaye fatukhatibuhu al-asafiru sai tsuntsayen kanari kanari sai su rike masa magana wa ghayruha da makamantansu wa taqulu suna cewa khudni hatta ya'kulani al-fuqara zo ni zaka kama saboda so nake fakirai su- su- ya zama sun cinye ni la ilaha illallah tsuntsu sai ya masa magana cewa zo ni zaka kama ni zaka kama yana son a kama shi wai dan fakirai su shi kaga wannan shi sai a biyo masa ta hanyar tunda yana son walittaka sai shi adama kuma shi mai tausayin fakirai ne to gashi zai kawo tsuntsu ya kamo tsuntsu don ya kawo fakirai to tsuntsun zai masa magana zo ka kama ni ni zaka kama so nake ya zama wanda zai cinye ni fakiri ne wa yakunu shaytanu qad dakhala fiha sai ya zama ba wani bane shaytan ne ya shiga cikin su tsuntsayen kama yadkhulu fil insi irin da yadda ke shiga jikin dan adam shedan ya ya jiki- ya shiga jikin dan adam wato aljani kaji yana magana in ana wa mutum ruqiya ana jin yana magana maganar da ba a san ya saba irin ta ba yace ga maka gashi a Dubai bai taba zuwa ko ina ba kuwa bai taba fita daga Najeriya ba sai ce gashi a Dubai yace gashi nan a ina ne gashi nan a Port Harcourt gashi ko a Kano misali gashi a kaduna ya ce maka yana zaria gashi a ina ne ya ce maka yana wuri kaza duk ana waɗannan abubuwa ne ko ka ji mutum ka ga tsohuwa tukuf ba ta san komai ba ba ta taɓa zuwa makaranta ba a rayuwarta sai ka ji tana turanci irin na ingila ba ma irin na najeriya ba duk ana samun waɗannan abubuwa wa yake yin magana ta bakinta aljani ne yana faruwa ba a karyata wannan abu to shine sai yake cewa kama yadkhulu fil insi wa yukhatibuhu bidhalik yayi masa magana da irin wannan wa minhum a cikin su kuma irin waɗannan mutanen dai man yakunu fil baiti zai iya akwai wanda zai gashi a daki wa huwa mughlaqun kuma dakin a kulle fayara nafsahu kharijahu sai ga kansa a waje shi ma ana yin wannan yana zaune a daki fashi kawai sai ganshi a waje kuma waye me zai faru gashi nan zai gaya mana eh sai sai ko fayara nafsahu kharijahu sai ga kansa a wajen dakin wa huwa lam yaftah shi kuma gashi bai bude kofa ba bai bude kofa ba ballantana a ce shi ya fita to ya za a dama mutum ya ga kansa ai mutum ba ganin kansa a wani wuri in dai ba madubi bane ko yawwa ba madubi fa haka kawai shi yana zaune a daki sai kuma ya ganshi shi din gashi can a waje ya miƙe hango kansa a zaune ko a tsaye to wannan me ya faru yace wabil wabil aksi ko sun kuyan haka ma'ana yana waje ya gano kansa a daki shine sun kuyan wancan an kun gane da wannan ko yawa to sai shi wa kazalika fi abwabil madinati hakanan a kofofin gari wa takunul jinnu ma'ana me ma'anan a kofofin gari sai ga mutum ya ganshi a wajen ganuwa kuma sai ga kansa a cikin ganuwa bayan shi din yana waje ko kuma yana cikin ganuwar gari sai ya hango kansa kuma a wajen ganuwar gari mun fahimci wannan shi ma duk wannan menene ya faru waɗannan abubuwan guda uku da mai cikin ɗaki ya ga kansa a waje da mai waje ya gano kansa a ciki da mai kuma cikin ganuwa ya gano kansa a waje da wanda ke waje ya gano kansa a cikin ganuwa duk waɗannan sai ya ce mene ya ce wata kunul jinnu sai zama ashe aljanu ne adkhalathu wa akhrajathu suka shigar da shi suka fitar da shi shi yana zaune a ɗaki wanda ya gano a wajen nan aljanu ne suka surantu da surarsa suka zaune a waje wani shaidanin ne wani aljanin ne tunda yana da damar ya suranta ya shiga irin yadda yake so su kuma Allah ba su wannan damar sai ya shiga jikin wannan mutumin ya zama ma mutumin irin wannan sai koma a waje sai ka ganka ga ka can kuma ga ka nan to idan mutumin mutumin lalatacce ne yana so ya dori mutane me zai ai ku ga samu abin da yake so ko sai har a ce an je gunsa an tambaye shi a can ya ce kaza an go nan kuma an ji ya faɗo wani abu daban ya za a yi shine can din kuma shine nan sai ce a mu da malamarin mu haka yake sai aljini ya bar shi ya ruda shi shi ya batar da shi kuma ya batar da waɗanda suke kallon abun idan wasu sun samu damar ganin haka ɗin duk dai ana yi sai ke cewa wa akhrajathu bi sur'atin suka fidda shi da wuri aw turiyahu anwaran ko kuma su iya nuna masa wani haske ma'ana me yake nufi can da wuri ma'ana na nufin shi yana nan ya ga kansa a can to la'alla shi din ne wannan din amma shaidanu nan da nan suka fidda shi kuma ya ga kansa a can din duk yana yiwa na ko da ba su wani shaksin daban ba shi din ne nan da nan aka fidda shi shi ne abin da ke nufi ana to ya ce au turiyahu anwaran ko kaga aljanu sun nuna mutum wani haske au tuhdiru shine tuhdiru ba tahduru ba au tuhdiru indahu man yatlubuhu ko su kawo masa wani mutum da yake nema yana zaune a nan garin misali yana da wani uwa a wani gari yana son ina ma uwan nan ya zo ba tare da ya aika masa kudin mota ba ba tare da komai ba sai kawai aljanu su ɗauko masa wannan wanda yake son ganin sai a kawo masa wannan matsafa suna wannan da yawa a zamanin yanzu ko mutum ya je gun wani irin waɗannan bokayen kudan neman duniya kuɗi mulki da sauransu yana so a yi masa maganin wani abokin hamayyarsa ana yin wannan sai ka ga mutumin an je an kawo masa shi yana zaune sai a kawo masa shi ka gan shi a kwalba kwalbar man gyada sai ka ga abokin gaban naka a ciki waɗannan matsafan su suke waɗannan abubuwa tare da wa tare da shaidanu aljanu to duk ana yin wannan am wa yakunu zalika min ash-shayatin sai zama wannan duk daga aljanu ne ya tasawwaru na bisurati sahibihi ba wani bane dai wancan abokin nasa yana can inda yake su ne aljannin suke surantuwa da surar wannan din sai su zo sai ya dauka shine yazo mun gane fa idza qara ayatul kursi marratan ba'da marra idan ya karanta ayatul kursi ba sau ɗaya ba ko sau ɗaya ko ba sau ɗaya ba ya ta karanta ayatul kursi zahaba zalika kulluhu duk wannan abin sai ya tafi in dai ƙarya ce to za ta tafi domin shaidan aljani ba abin da ya tsana a duniya irin ayatul kursi shi yasa kullum malamai suke ce mana kar mu manta abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kowa ya koyi ayatul kursi nan yanzu aka samu mutane fa da yawa ba su iya ba ko kuma wanda suka iya sai dan kariyar kawai suka koye ta ba dan ma cewa bauta da ubangiji Allah madauki yasa su yi da ayatul ayan nan ta ubangiji ba wani kawai ba ruwansa da ayatul kursi idan ba dan wannan kariya din ba to dai tana da wannan amfanin kuma sannan dai aya ce ta Allah kuma a rika karanta ta ana aiki da abin da ke cikin ta Allah madauki taimake mu za ga yanzu mutane da yawa da yawa fa ba na wasa ba ba ruwansu da koyon ma ayatul kursi shi ya fi gamsuwa da in wata damuwarsa ta dame shi ya je gun malami malamin shine komai ya gaya masa to yau fa akwai matsala akwai kaza akwai kaza ce to aje ai kaza shi ya karanta ayatul kursi ba zai iya wanda da zai karanta da ikhlasi in malamin ma na ƙarya ne boka ne za ga zai zai bayyana duk abin da zai ba zai ba idan da aljanu yake hadawa sai Allah ya hana abin yi to amma mutane sun yi sakaci sun mai da rayuwarsu gun malamai ko in ce gun bokaye waɗanda suke raba su da imaninsu kuma su raba su da abin duniyarsu Allah ganar da mu to sai ke cewa wa arifu har yanzu dai kuma ibn taymiya ke cewa na kuma san man yukhatibuhu mukhatibun wani wanda mai magana zai zo yi masa magana wa yaqulu lahu yana cewa ana min amri ni daga lamarin Allah ne ko daga umarnin Allah nake wa ya'iduhu yayi masa alƙawari bi annahu al-mahdi yace ni ne mahdin nan allazi bashara bihi nabi sallallahu alaihi wasallam ai ƙaryar mahdi an dade ana yi ko wannan yazo yace shine mahdi ko kuna zaune a wani gari a ce ai mahdi ya bayyana wani makaryaci ne haka kawai zai zo ya samu mutane ce shine mahdi to duk ana wannan wa yuzhiru lahu al-khawariq kuma ya bayyana wa mutane wani abun mamaki sai a zo a yi ta kallo shi yasa irin waɗannan mutanen da wannan abun yake yawa a cikin su saboda tsabar jahilci an fi samun abin da bai faru ba ma a ce ya faru hmm? irin wannan hayaniyar da aka samu wai kawai haka kawai mutum ya zo ya ce a wani bango ya ga wani shehi haka kawai wanda duk ƙarya ce har a tara mutane a ta duhu za a je a yi kallo saboda tsabar jahilci Allah sauki Allah sauki yace mithlu an yahtura bi qalbihi tasarrufun fi tsairi misali wani tasarrufi wani aiki wani motsi na tsuntsu ya ɗarsu a zuciyarsa misali kawai sai kaddara ga wani tsuntsu nan ya yi dama ko ya yi hagu ko ya yi sama shine haka kawai ma'ana wannan abun ya ɗarsu a zuciyarsa shine ya tura ya ɗarsu ai mun san dai ma'anar wannan abu ya ɗarsu a zuciya kai ya zo a zuciyar ya gitta maka a zuciya tasarrufun fi tsairi a tsuntsaye والجراد كوفاري في الهواء أسمى أئسكا فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير إذا تفير صنصن تدرس أزوش يرسى أو الجراد كوفارر يمينا أو شمالا دامكو حقو ذهب حيث أراد sai ga hakikanin ga tsuntsun kuma ya zo ya yi inda wannan mutumin yake nufi a zuciya ma'ana haka kawai mutum yana zaune sai ya rika ji a zuciyarsa ga tsuntsunan ya yi dama kawai kuma sai tsuntsun ya zo gabansa sai ya dama ko ya hagu ko ya sama ko ya wani wuri dai duk wannan abun yana faruwa ɗarsuwar abun a zuciyarsa shaidan ɗin dama ke so ya jarrabe shi sai aljani ya sa wannan abun sai ya auku sai ga kamar hakan akai alhali kuma ba haka bane rufa ido shi ma akai masa wa idza khatara bi qalbihi qiyamu ba'd al mawashi hakanan idan ya ɗarsu a zuciyarsa cewa wasu almawashi akuya ko awaki ko tumaki a sun miƙe au naumihi ko suna bacci au zahabihi ko sun tafi hasala lahu ma arada sai wannan abin da yake nufin da ya ɗarsu a zuciyarsa sai ya faru ma'ana duk irin tunanin da ya da ya zo sai ka ga ya auku ban sani ba a kun lokaci a rayuwar ɗan adam ko ku kuna ganin wannan yakan faru ko mutum wani abu da yake maka kai kawo a zuciya kana tunaninsa wata ran kawai sai ya auku tare da ka taɓa tunanin aukuwarsa kuna yi? yauwa ashe kowa yana yi kai ka tabbata da bai faru ba amma ka taɓa tunanin faruwarsa sai ka ya faru kamar yadda sai ka ce kai wannan abun fa ya taɓa zuwa mun a zuciya ana yin haka ne ko to irin wannan ɗin aljanu sukan sa irin waɗannan abun a zuciyar mutane ya zama cewa sai ka ga kamar abu kaza ya faru kuma sai ka ga ya faru to wani idan suna so su batar da shi ko Allah ya so ya jarrabe shi sai ya ginu akan cewa wani abu ne na mamaki ta bangaren su ce ko na dan san gaibu ne eh to shikenan sai Allah madauki ya fara jarrabarsa sai fitina ta faru sai auka cikin wani yanayi um aw nawmihi ko aw dhahabi hasala ma arada min ghairi harakatin minhu ba tare da wani motsi daga gare shi ba yana zaune inda yake ba wani motsi da bai kira su waɗannan dabbobin su tashi ko su miƙe ko yi musu magana ba kawai sai ga zuciyarsa ta nuna masa abu ya faru kawai sai kuma ya ga abin ya faru a aikace a waje ko fi zahiri a bayyane abin bai yi wani motsi ba sai abin ya auku ya ce wata hamiluhu ila makkata ko aljanu su ɗauke shi zuwa maka wata a bihi kuma su dawo da shi duk wannan shi ma ana yin sa wa ta'tihi bi ashkhasin fi suratin jamilatin su zo masa da wasu mutane a sura mai kyau wa taqulu lahu sai su rika ce masa hadhihi almalaikatu alkarubiyun waɗannan ai mala'iku ne makusantan nan sune alkarubiyun ya zo a riwaya daga abdullahi dan abbas alkarubiyun sune hamalatul arshi tare da cewa malamai sun ce isnadin wannan bai inganta ba mal albani a cikin silsila hadisi na silsilar da'ifa hadisi na 923 ya kawo wannan maganar cewa wannan riwayar cewa alkarubiyun ana nufin hamalatul ashi bai inganta ba amma dai na cikin abin da malaman tafsiri suke faɗi shine a bible la'alla daga isra'iliyat ne a bible da littafan yahuda suna kiran su cerebrum za ku ga ganin masu a coci coci suna rubuta wannan kalmar cerebrum waɗannan su ne waɗannan alkarubiyun ɗin da mutane suke ambatawa to sai a ce masa kaga waɗannan kyawawan mutanen to ai mala'iku ne makusantan nan makusanta a wurin ubangiji aradu ziyarata kawai sun kawo ma ziyara ne dan Allah ka dube da shedan yake batar da mu kuma dama yana batar da mai san irin wannan abin irin mutanen da dama so suke a gansu da wani abin mamaki a dauke su manya a ce wani ai shehi ne waliyi ne ya san gobe ya san kaza da kaza to in aka zo masa wannan dan me ba zai rudu ba haka a zo da kyawawan mutane farare fat da fararen kaya su zo gunsa ci a ai mala'iku ne haka akar makalla yau suka zo ma ziyara shikenan sai ya rude kuma ya rika kiran mutane idan Allah ya jarrabe shi ba mutumin kirki bane shi shikenan ya halaka ya halaka tunda shi ya ga wannan abun shi a kashin kansa ya gani kuma shaidanu ne aljanu suka go masa da waɗannan abubuwa din shi ya sai sai ya rudu ya gaskata abun ko bai ɗauki kansa waliyin ba sai ya ɗauka cewa i da gasken waliyin ne Allah maɗaukaki dai ya sauƙi waɗanda suna cikin hanyoyin da aljanu suke batar da mutane wata hamilu a ina ne yawwa fa ya ƙulu fi nafsihi sai a zuciyarsa sai ya ce kaifa tasawwaro bi suratir maradan sai a zuciyarsa sai ce ya za a yi a suranta su da sura da sura irin ta yara samari marasa gemu yan ce maradan ana nufin yara samari marasa gemu eh to yana faɗin wannan fa yarfa'u ra'sahu fa yajiduhum biliha ya faɗi ya zuciyarsa ya ce ya za a yi waɗannan mutanen kun ce mun mala'iku ne sun zo mun ziyara gashi kuma sun zo a sura ta samari marasa gemu yana ɗaga kansa sai gansu da gemu kuma kun gane wannan can an rikita masa lamari saboda mene duk aikin aljanu ne wannan aljanu Allah da ya sanya su su jarabi dan adam jarabawa ce gaba ɗayan su rayuwar su a duniya jarabawa ce ga dan adam shine fayjiduhum biliha sai gan su da gemu bayan da yana tsammanin mutane ne samari marasa gemu wa yaqulu lahu sai su ce da shi alamatu annaka antal mahdi wai alamar cewa kai mahadi ne annaka tambutu fi jasadika shamma ko eh na'am yawa wani wani gashi zai fito daga jikinka fatambutu wa yaraha ma'ana eh, alamar kai mahadi ne yanzu wani gashi zai fita daga gare ka kawai sai gashin sai ya bayyana duk wannan aljanu za su zo su gaya masa wayara kuma sai ga bayan da ko babu gashi din duk wannan aljanu za su suranta masa wannan wa gairu zalika da makamancin wannan yace wa kulluhu min makr shaytan yace duk wannan makircin shaytan ne saboda ya halakar da mutum musamman irin mutanen da suke son daukaka suke son girma suke son a girmama su da irin wannan karerai din sukan zo da wannan ko aljanu su jarrabe su su sa su a wannan miyagun hanyoyi Allah ya tsare mu sai ce wa hada babun wasi'un kai wannan babi ne fa mai faɗi lau zakartu ma a arifu minhu da a ce zama zan yi in baka labarin abin da na sani na irin wannan kawai la hataja ila mujalladin kabiri malam ibn taymiya kenan yace da ya cancanci zai mun buƙaci babban littafi mujalladi babba za mu cika mu baka waɗannan labaran da duk mun san su haka duk ƙarya ne mun sani da Allah mutum bai san wannan ba kun san aye yaudararsa shi ma in ka tsaya kan Qur'ani da sunna Allah ba zai jarbe ka da waɗannan abubuwan ba insha Allah wa qad qala ta'ala Allah madauki ko dama ce fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu amma shi dan adam wannan asalin aya akwai nan bai saba ko al insanu kawai ce da kuskure a wata madda da yasa fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu shi dan adam idan ubangijinsa ya jarrabe shi fa akramahu sai ya karrama shi wa na'amahu ya kuma ni'imtar da shi fa yaqulu sai ya ce rabbi akraman ubangiji na ya karrama ni wa amma idan mabtalahu amma idan ya jarrabe shi nan abin da malami yasa ya kawo wannan ayar menene ya kawo ta saboda a kowanne bangare bangaren alheri da bangaren sharri duk ibtila'i ne daga Allah mun gani shi yasa kun ga nan fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu kaga ikramin ta karamar ma menene ibtila'i a jaraba a ga zai alfahari da abu ko ko zai ci gaba da da'a ga Allah yana neman gafarar zunubansa ya ga cewa wannan jarabawa ce ta zo masu kamar da mutanen kirkin can na ɗazu da makaranta haka suke yi su in sun ga wani abin mamaki wa amma idan mabtalahu idan koyi Allah ya jarrabe shi faƙadara alaihi rizqahu sai ƙuntata masa arzikinsa ko fa yaqulu sai kaji yana cewa rabbi ahanan ma'ana rabbi ahanani ubangiji na ya wulakanta ni saboda bai haƙuri ba sai faɗi wannan kalma ɗin kala tabaraka kala Allah tabaraka wa ta'ala Allah mu yana cewa kalla sai ce a'a sam sam wa labbu kalla lafazin kalla fi hazajrun wa tanbihun lafazi ne da ake amfani da shi don tsoratarwa da faɗakarwa da razanarwa da faɗakarwa zajrun an misli hadal qawli tsoratarwa ne daga irin wannan maganar kada kai wannan magana ka ce Allah ya wulakanta ka wa tambihun ala ma yukhbiru bihi wa ya'muru bihi ba'dahu kuma tambihi ne na cewa ka saurara ga abin da zai zo za a baka umarni ko a baka labarin sa bayan an faɗi kalla din mana duk inda kaga kalla to tsoratarwa ce ko kuma faɗakarwa ce shine dai abin da ke so gani ko tsoratarwar kar ka sake faɗin irin wannan magana ko kuma tambihi ne cewa saurari abin da zai zo nan gaba za a gaya maka wani labari ko za a umarce ka da wani abu yace wa zalika annahu laysa kullu man hasala lahu ni'amun dunyawiyatun tu'addu karamatan to kun wannan zancen da nake dasu ba duk mutumin da wani abu na ni'imar duniya zai faru gare shi za a dauki wannan abun karama ba ce kun gane dan Allah ya baka duniya kar ka dauki cewa Allah yana son ka kuna fahimtar wannan da a canza wannan tunanin da muke da shi a Hausa idan Allah ya bai mutum wani abu sai wani Allah ya rufa masa asiri ha ana ta munna duniya ta same shi yana jin daɗi yanzu ya samu kaza ya samu kaza ya samu kaza jarabawa ce kuma baka san ta inda ya samu ba wani yanzu an san kumu-kumu ce yake kamowa ko haramun ne ya jawo wannan ya sai da wannan na al'umma ya saci kuɗin al'umma amma kuma sai go ne masa wai har murna ake masa ba shi da wata hanya ba aiki ba ba komai ba ma'ana ba ta hanyar halal ba wai kuma har sai rika jin cewa to ai alhamdulillah mu Allah ya rufa mana asiri ya fa san ta hanyar haram ya samu abin ina rufin asiri ka samu kana ginuwa da haram don haka samun ni'imar duniya ba alama ce ta karramawa ba ya kamata da Allah mu gane wannan mu yanzu daga Allah ya sa mutum yana da wani abun hannunsa shikenan sai ya zama babba a gari komai irin abin da yake yanzu a cikin al'umma mutane suna nan da yawa a wasu garuruwan alhamdulillah ba nan ba kaga mutum ba a san shi da wata sana'a ba amma kuɗi ta ko'ina ai ta tuhume-tuhume da Allah ana ce masa ɗan yankan kai ɗan menene ɗan menene amma duk da haka mutane kuma suna gindinsa ko dan tsoron kada wata ran yanka ka baka shi amma saboda a baka sai ka matsa da saboda kuɗi kuma kaga ana ɗaukar sa mutum a gari a je wurinsa neman taimakon masallaci neman taimakon komai da duk abin da ake so a mai da shi mutum a ɗauka Allah ne ke sansa ya bashi wannan matsayi wallahi duniya dan an baka ita ba ɗaukaka ba ce ba ma'ana kai ba alamar san Allah ba ne yawwa kada mutum ya rudu da wannan shi yasa abin da ke faɗi da su haka nan ba da mulki dan mutum ya ci zaɓe baya nuna cewa Allah yana sansa ku fahimci wannan zancen sosai yawwa ko mutane sun gaji sarauta a gidansu ɗaya mutane da yawa sun cancanta sai aka bashi su ba a bashi ba a basu ba baya nufin Allah ne yake son sa zaka ji wannan har mawaka suna zuwa suna masa waka to ai shi Allah yake so shine nake nufi da a rika cewa mene shi Allah ya ga damar baiwa kun ai kuma akwai bambanci tsakanin wancan da wannan wannan haka ne cewa shi Allah ya ga damar ya bashi amma magana so ban ce fa wai duk mai mulki Allah ba san sa ba haka nake nufi ba amma alamar an bashi mulki ba ita ce alamar Allah yana san sa ba amma tabbas Allah ne ya bashi domin me mulki na Allah ne shine ke bada shi babu wanda ya isa ya bada shi ga wani wanda yake so Allah ne ke ba wanda yake so ke ba wanda yake so ana nufin mene ke ba wa wanda ya ga dama ni haka nake so ku rika fassarawa kuma wannan ita ce daidai ba a nufin dan an bashi shi Allah yake so da Allah mai wannan karatun yauwa da ka ji dai masu irin waɗannan maganganun suna yawan maimaitawa ko a siyasa a rediyo da makamancin wannan gaskiya ba daidai bane abin da yake daidai shine Allah na bada mulki ga wanda ya ga dama amma ba lalle yana son sa ba na iradar Allah na faɗa da zuwa iradar Allah ce kauniya ita ce kuma mashi'a to an ce lokaci yayi ga zancen mai kare ba za a iya kaiwa ina fakara to Allah sa amma fa da yawa yace wa zalika annahu laysa kullu man hasala lahu ni'amun dunyawiyyatun tu'addu karamatan ba duk wanda aka baiwa ni'ima ta duniya zai zama karama ba za a dauke ta karama ba shine tu'addu um, yakunu Allahu azza wa jalla mukriman lahu biha ya zama cewa Allah yana karrama shi ne da wannan wala kullu man quddira alaihi ko qaddara alaihi ana nufin Allahu kenan ma'ana ba kuma dukkan mutumin da Allah ya kuntata masa duniya ya zama yana cikin talauci shikenan sai a riga ganin ai wani ba shi da rabo wannan da abin duk muna yin sa a Hausa ko dan mutum yana talauci sai a riga ganin wai ba shi da rabo kamar Allah ne baya son sa san ba haka bane yawwa ko dan ya rasa abu a ce Allah ne ya hana shi ai dama la'alla wani abu yake shi yasa Allah hana shi a'a shi ma wancan din da Allah ya bashi la'alla wani abu yake Allah ya bashi dan ya jarrabe shi duk zai iya zama jarrabawa dan haka jarrabawa tana zuwa ta alheri jarrabawa tana zuwa ta sharri hmm wa nablukum bil khairi bil sharri wal khairi fitna muna jarraba ku da sharri da kuma alheri dan fitina fitina ma'ana ibtila'an muna jarrabar ku am sanan sai yace yakunu muhaiminan ko muhinan lahu bidhalika mutum ya ɗauki cewa wai Allah ne ya wulakanta shi saboda ya kuntata masa arziki ma'ana ya ba shi talauci bal huwa subhanahu yabtali abdahu shi ko Allah ba haka bane a yana jarraba bawansa bisarra'i wad darra'i jarrabawa ta fasata alheri da murna da kuma abubuwan cutarwa duk faqad yu'ti ni'ama ad-dunyawiyya Allah na bada ni'imomin duniya liman la yuhibbuhu ga wanda baya son sa kun ga abin yana ƙara fitowa ko Allah na bada ni'imar duniya ga wanda baya so wala huwa karimun indahu kuma ba wani mai karimci bane a wurinsa Allah na ba kafiri wani abu na dukiya ka ganci yana fantamawa ba za ka ce to Allah yana son kafirai kenan saboda ya ba su kuɗi ba ba haka bane yawwa li yastajrijahu bidhalika Allah yana wannan ne dan ya jarba dan ya musu istidraji ta lalace kafin a cafke su domin cafke wannan tilas ne saboda me ba akan addinin Allah suke ba Mm. sai ce wa qad yahmi minha ko man yuhibbuhu wa yuwalihi zai kuma iya kiyaye wanda ya so da kuma wanda yake jibinta daga irin waɗannan bala'o'i li'alla tanqusa bidhalika martabatuhu saboda kada darajarsa ta ragu duk Allah zai iya wannan indahu a wurinsa au yaqa'u bi sababiha fi ma yakrahuhu minhu ko dan gudun kada ya auka cikin wani abin da yake ki daga gare shi don haka Allah shi ke jarraba wanda ya so jarrabawa da abin alheri jarrabawa da abin sharri wancan don a ga za ka gode wa Allah wannan kuma a ga za ka yi haƙuri ko ba za ka yi Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe mu da abin da zamu iya haƙuri a kansa Allah subhanahu wa ta'ala muke fata ya tsare mu ya ƙara mana ilimi mai amfani ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك